ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 29 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 13 ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba insha Allah ta'ala da darasi a cikin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba har yanzu mana cikin alkabiratu sadisa ashara kabira ta goma sha shida wanda malam yana mana bayani ne game da ghashul imamin ra'iyyata wa zulmuhu lahum shi ne ha'intar shugaba ga wanda yake jagoranci da kuma zalincinsa a gare su malam ya buɗe wannan babi nasa da ayoyin alƙur'ani sannan ya shiga kawo mana hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من تاني أحاديث من استرعاه الله رعيا ثم لم يحطها بنسحه إلا حرم الله عليه الجنة وفي لفظ يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أو أن حديث مكة داكتا زام تاشي حديث نقب إن شاء الله تعالى مالتي وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي ما من حاكم يحكم بين الناس babu wani mai hukunci da yake hukunci tsakanin mutane illa hubisa yawmal qiyama face sai an tsare shi ranar tashin alkiyama wa malakun akhidun bi qafahu alhali wani mala'ika yana rike yana damke da bayan kansa alqafa shine ƙeya bayan kan mutum kenan sai an samu wani mala'ika ya cafi ya damki bayan kansa ruko na ƙasƙanci fa'in ƙala idan Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi a wata ruwayar akwai ƙarin da babu shi a wannan shi ne hatta yuqifahu ala shafiri jahannam ma'ana idan ya damki bayan kansa zai je ya tsaye da shi a gabar wutar jahannama ita ce shafiri jahannam sun mayal tafitu ilallahi mugdiban sannan wannan mala'ika ya juya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yana mai fushi yana jiran umarni daga Allah maɗaukakin sarki to shi ne sai ƙarin namu fa'in ƙala idan Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi alƙihi jefa shi tunkuɗa shi hankaɗa shi cikin wutar jahannama alƙahu wannan mala'ikan dama abin da yake jira kenan na umarni kawai sai jefa shi sai tura shi cikin wutar jahannama fahawa fi jahannama zai ci gaba da gudana da gangarawa cikin wutar jahannama arba'ina kharifan tsawon shekara arba'in tsawon tafiya shekara arba'in kafin ya ƙarasa dandamalin ƙasan jahannama kenan Allah kiyaye rawawul imamu ahmad imamu ahmad malaiti imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi sai dai wannan hadisi bai imamu ahmad imam al-baihaqi shi ma ya fitar da shi amma isnadinsa bai inganta ba kamar yadda sheikh muhammad nasuddin albani ya ambata a cikin da'iful jami' hadisi mai lamba ta 5168 saboda haka wannan ruwayar ta hadisi akwai rauni a cikinta hadisi na gaba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace wailul lil umara'i wailul lil arfa'i wailul lil umana'i layat la yatamannayanna aqwamun yawmal qiyamati anna dhawaibahum kanat معلقة بالثريا yu'azzabuna wa lam yakunu amilu min shay'in wannan hadisi al-imam Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shine fitar da shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace wailul lil umara'i wailun azaba ko kuma bone ta tabbata wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wailun shine alhuznu wal mashaqqatu wal halak shine damuwa da bakin ciki da kunci da matsi da halaka su tabbata ga mutumin da aka ambaci abin da aka ambata a kansa wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda muka karanta a baya alwailu wadun fi jahannam wani wadi ne wani kwari ne wani tudu ne a cikin wata jahannama wanda ita kanta jahannama tana shakkar wannan wadin ma'ana dai daga jin wailun ka san ba abin kirki bane to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wailul lil umara'i bone azaba halaka ta tabbata ga al umara al umara jam'i ne na al amiru al amiru shine kullu man waliya amran min umuril muslimina duk wanda ya jibinci wani al'amari daga cikin al'amuran musulmai sunansa al'amiru kaga shugaban ƙasa gwamna shugaban ƙaramar hukuma sarki ne duk da irin waɗannan masu shugabanci na gaba ɗaya ana ce musu mai al'amiru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce azaba ta tabbata a gare shi sannan ya ƙara cewa wa wailul lil urafa'i azaba ta tabbata ga al'urafa'u al'urafa jam'i ne na al'arifu shi ne alƙayyimu a bi'amril ƙabila wanda yake tsaye da al'amarin ƙabila ma'ana wanda shugaba al'amir ya naɗa shi ya rinka jiyo masa abin da ke faruwa a cikin mutanensa ya kawo masa rahoto don ya san matakin da zai ɗauka kaga kamar ka ce mai kenan kamar ka ce wani SA ɗinsa ko? Ko wani commissioners haka dai wanda ya abin na ɗinsa ya naɗa shi a wani ɓangare daga cikin ɓangarorin kula da mutane wanda shi zai ringa ɗauko abin da ya shafi mutane na kawo masa. To shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce azaba ta tabbata a gare shi ba wai shugaban gaba ɗaya ba har da wanda ya naɗa suke ƙoƙarin kawo masa abin da yake na mutane domin a warware shi. Wa wailul lil umana hakanan azaba ta tabbata ga al'umana al'umana jam'i ne na al'aminu al'aminu suka ce shine mani ita mana hul imamu ala sadaqati wal kharaj wa ashbaha zalik shine wanda shugaba ya amince masa wajen tattara sadaka ko karɓo sadaka in aka ce sadaka an ana nafin zakka kenan ta wajibi tunda kun san akwai wanda shugabanni suke wakiltawa waɗanda su aikinsa shine su je duk wanda ya cancanta dukiyarsa a fitar mata da zakka to za su je su tsaya a kansa lallai ya fitar da haƙƙin Allah ya kawo a kai wa shugaba shugaba kuma ya samu wanda ya cancanta a bashi akwai irin waɗannan to kaga duk wanda duk abin da yake yana da alaka da zuciya ba ko dukiya ba ko ake dorawa akai ba sai wa sai amintacce to suna ake ce musu al'umma na amintattu kenan ko wanda yake karɓo haraji kaga shi ma dai haraji al'amari ne na me na dukiya saboda ka dole akwai buƙatar me aminci to duk waɗannan da shi shugaban na gaba ɗaya da wanda ya wakilta wanda suke tattaro masa labarin mutane ko kuma suke kawo masa abin da ya kamata a yi wa mutane da wanda kuma suke tattaro abin da ya kamata a samu na dukiya su kai baitul mali duk waɗannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce azaba ta tabbata a gare su amma me ake nufi da azaba ta tabbata a gare su mujarradin zama shugaba sai azaba ta tabbata a gare ka mujarradin zama mai bawa shugaba shawara ko mai kawo masa rahoto ko wanda yake kullum masa da wani bangare na mulkinsa sai azaba ta shafe ka mujarradin zama mai tattaro saraka ko haraji sai azaba ta shafe ka a'a abinda ake nufi azzalimai daga cikinsu yan wannan fata an fahimta saboda haka ba kowa ba kenan shugaban da ya karbi shugabanci yayi adalci wannan hadisin bai shafe shi ba ina fata an fahimta haka SA din da ya karbi mukamin SA ya bada shawarar da ta kamata ya ɗauko bukatun mutane ya kawai shugaba wannan shi ma bata shafe shi ba haka nan mai tattaro sadaka ko mai karbo haraji ko wanda aka sa shi a tax force haka irin na masu karbo tax a wajen mutane ya je karɓo ya kawo gwamnati bai ci ba bai yi haram ba ba shi ma wannan hadisin bai shafe shi ba amma duk wanda suke da zalunci to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace azaba da halaka da musiba duk su tabbata a gare shi sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yatamanna yanna aqwamun yawmal qiyamati lallai haƙiƙa wasu mutane za su yi buri ranar tashin alkiyama waɗanda mutane ne su ne mutane da annabi ya lissafa a sama kenan mutane da annabi ya lissafa a sama al'umara a wal'urafa wal'umana lallai za su yi buri ranar tashin alkiyama wannan irin buri shine anna zawa'ibahum kanat mu'allaqatan bi surayya ina ma a ce zawa'ibahum shine gashin gaban kansu sha'aru muqaddamin ra'asi gashin gaban kai da yake kun san larabawa su suna da gashi da yawa za ga gashin da yake gaban da yake gaban kan mutum zaka iya kama shi kai ne ka rike to annabi ya ce ɗaya daga cikin su zai buri shi sa ruwaya ta zo da anna nawasiyahum nawasiyam zankon su kenan eh zankon su annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ce za su yi buri idan ma a ce gashin gaban kansu ya kasance a rataye bi surayya da asfurayya asfurayya wani tauraro ne da yake a sama wanda yake a can sama yana da nisa kwarai da gaske shine asfurayya to ya kasance an kama gashin kansu an rataye shi da wata kugiya ko wani abu an ja shi an rataye shi da wannan tauraron kafarsa tana reto a sama su ba a sama ba kuma su ba a ƙasa ba sannan ka duba a kama gashin mutum a rataye da me da igiya ko da wani abu kaga wannan ba karama azaba bace ce to za su yi burin ina ma azabar da za a ta musu a duniya kenan walam ya kunu amilu min shay'in su yi burin ina ma ba su ɗauki ko sun jibinci aikin mutane na komai ba ina ma ba a ba su wani mukami na mutane wanda za su kula da mutane ba saboda bala'i da musibar da suka gani a ranar yadda za su ga duk wanda ya jibinci wani al'amari na mutane ya zalunci Allah maɗaukakin sarki ba zai ɗaga masa ƙafa ba Allah subhanahu wata'ala ba zai masa sassauci ba za a yi masa azabar da ta dace da aikinsa gwargwadon adadin mutanen da ya mulka ya zalunta ya sa su a kunci ya sa su a matsi gwargwadon azaba da musibar da shi ma zai karɓa ranar tashin alkiyama to irin waɗannan shugabanni da masu taimaka musu da masu kama musu a wajen aiki idan suka ga irin azabar da suke za su yi buri ina ma a duniya an rataye kansu da waccan tauraruwa mai nisa an ɗaga su sama ƙafarsu tana lilo duk wahalar da za su sha su sha a haka sun gwammace su zauna a haka da a ce an ba su wani abu ko mai ƙanƙantarsa na al'amarin da ya shafi abin ɗin mutane mulkin mutane sun gwammace a haka saboda bala'in da suka gani wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yata zabzabuna bainas sama'i wal ard suna reto suna kai kawo tsakanin sammai da ƙasa su ba a sama ba su ba a ƙasa ba to wannan ya fi musu sauki sama da a ce sun jibinci al'amarin mutane wannan jin nuna maka lallai mulkin mutane ba ƙaramin bala'i ba ne idan mutumin da ya san ba shi da ikon sauke nauyin haƙƙin mutane da yake kansa wallahi ya yi gudu gudu idan yadda ka san idan zaki ya biyo ka haka zaka gudu to wallahi gudun da zaka idan aka tunkare ka da mulki ya fi wannan dan zaki idan ya kama karanka kawai zai raba ka da shi maybe da imaninka zaka mutu amma kaga wannan mulkin da kake gani ka karba ba zaka iya sauke nauyin da yake kansa ba wallahi bala'i ne wanda ba za ka iya fuskantarsa ba don mutum ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya ɗora maka nauyinsa sai an maka tambaya a kansa yana da haƙƙi a kanka kuma sai an fitan masa da haƙƙinsa a kanka mutum dubu ne mutum dubu goma mutum miliyan ɗaya mutum miliyan goma mutum miliyan ɗari gwargwadon adadin mutane sai da wanda ya ga dama ce ya yafe maka haƙƙinsa ne ya wanda ya ce na yafe to shi ke na haƙƙinsa ne sai kuma Allah maɗaukakin sarki idan ya yafe maka saboda shi ma ka saba masa ya ce kai adalci kai zalunci akwai haƙƙin Allah a ciki shi ma ɗan uwa ba haka bane saboda haka idan Allah maɗaukakin sarki shi ma nasa haƙƙin ya ga dama ya yafe maka to sai kai firi amma an ba haka ba akwai matsala eh kai ka san a kawo maka mutum dubu kowa ka zalunce sa ya rayu a duniya a cikin kunci da matsi yana so kuma ya ji daɗi yana so ya wata ya kamar yadda kai ma ka wata ya sannan a kawo shi ya ganka a cikin sarka a ce da Allah ka yafe masa ko sai ranar tashin alƙiyama ba afuwa ba yafe ranar tashin ba wanda zai yafe wani in ka ga wanda yake yafe a ranar tashin alƙiyama shine Allah madaukakin sarki kawai amma mutum ina kowa neman abin da zai jalauta mizanin sai nauyi ya tafi aljanna yake yi ya saboda haka a duniya ne idan aka yi mutum abu zai ce ya yafi amma alahira babu yafi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi yan uwa Imam Ahmad da Imam Al-Hakim da Imam Al-Baihaqi ya fita suka fitar da shi hadisin ya inganta duk da dai malami takhrija ba a fashi ana amma hadisin ya inganta kamar yadda ya zo a cikin sahih targhib wa tarhib وقال صلى الله عليه وسلم hakanan malam ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la ya'tiyanna 'ala al-qadi al-'adal يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط النبي ترى ده أمتي سأرى ثبت أجريش لا يأتين على القاضي العدل على القاضي العضلي al'adali zai zo wa alƙali mai adalci yau malƙiyamati ranar tashin alƙiyama mai zai zo masa sa'atun wani lokaci ya tamanna wanda wannan alƙalin zai rinka buratar cewa annahu lam yaqdi bayna ithnaini ina ma bai taɓa hukunci tsakanin wasu mutane guda biyu ba a duniya fi tamratin a cikin abin da yake gwargwadon dabino kawai kattu tun da yake a rayuwarsa ma'ana a lokacin alkali zai ga abin da yake faruwa ga 'yan uwansa alkalai saboda ka zai buri ina ma a rayuwarsa gaba ɗaya wasu mutane ba su taɓa kawo masa ƙara akan dabino ya musu hukunci a kansa ba ballantana su kawo masa ƙara akan gida su kawo masa ƙara akan dukiya su kawo masa ƙara akan jini su kawo masa ƙara akan kaza zai buri gwargwadon dabino ko mutane guda biyu su suna rigima akan dabino ya musu hukunci zai ce ina ma bai taɓa yin wannan a duniya ba ballantana kuma abin da ya fi dabino girma Allah ya samu dace yan uwa wannan hadisi shi ma Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Shu'ab al-Iman nasa Imam Ahmad Imam At-Tabarani duk sun fitar da shi amma imam sheikh nasiruddin albani ya ce hadisin bai ifi ne bai inganta ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam hadisin na aisha ne wannan wanda maka maka wuce shi bai inganta ba amma wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ma min amiri asharatin babu wani shugaba da zai shugabanci gwargwadon mutane goma kawai shine amir asharatin ma min amir asharatin ba wani ba wani shugaba da zai shugabanci gwargwadon mutane goma mutane goma kawai kaga yanzu ba zancan Kano ake ba eh ba zancan local gamma ake ba zancan mutanen da suke karkashin ka ko mai kankantar su ko mai kankantar su shugaban ma'aikata ne kai shugaban wani kasuwanci ne kai shugaban wani wata makaranta ne kai duk abin da kake shugabanci a kansa in dai wanda kake shugabanta din sun kai mutum goma to wannan hadisin ya shafe ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu wani shugaba da zai shugabanci gwargwadon mutane goma illa yu'ta bihi yawmal qiyamati face shi wannan shugaban za a zo da shi ranar tashin alkiyama maghlulatan yaduhu ila unuqihi an daure hannayensa an hada da wuyansa an an masa daurin butan malam hannayensa haka an hada shi da wuyansa an daure haka haka za a zo da shi ranar tashin alkiyama annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace imma atlaqahu wa adluhu ko dai adalcin da yayi tsakanin waɗannan mutane goma ko sun fi mutane goma adalcin adalcin da yayi a cikin su imma dai wannan adalcin ya sake shi me ake nufi ya sake shi ya bada dama a kunce shi adalcin sa ya kunce shi ya sake shi au aw baqahu jawruhu ko kuma zalincin sa ya ingiza shi ya tura shi cikin wutar jahannama haka mutum zai zo ranar tashin alkiyama wannan hadisi shi ma ya inganta imamu ahmad abu dawud at-tayalisi ibn hibban imamu tabarani suka fitar da shi hadisi ne shi ma da yake ingantacce wannan hadisi akwai ban tsoro a cikin sa yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wanda zai shugabanci mutum goma shine na ga muku yanzu ka bar hango shugaban kasa ka daina hango gwamna ka daina hango chairman local government yanzu ka hango kanka ba haka bane dan a cikin ma'anan akwai wanda yake shugabantar mutane sun fi goma ma ba haka bane to yanzu ba bayanin shugaban kasa ake ba bayanin kanka da kanka ake yanzu kanka zaka kalla haddasu haddasu baba ya ta da mutanen gidansa haddasu eh su ne farko ba su ne farko wanda za a fara tambayar kama a kansu duk mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya baka amanarsu ya baka kiwonsu to haka za a zo da mutum a ɗaɗɗaure an ɗaɗɗaure shi abinda zai sa a kunta wannan ɗaurin shine adalcin da ya tsakaninsu idan aka duba aga babu wanda yake bin sa bashi ba wanda yake bin sa wani abu na zalunci da ya masa to shikenan sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a kunta shi ya sha Allah maɗaukin sarki ya samu daga ciki idan ko aka duba aka ga akwai matsala to a yadda yake a ɗauran na aka za a ja shi kuma a kai shi wutar jahannama Allah kiyaye wannan hadisi kamar yadda na gaya muku shi ma ya inganta insha Allah ta'ala mala yace wa min du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin addu'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi domin jin kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da tausaya wannan al'umma da yake yi tasa addu'a ta musamman yake a kanmu ya ce allahumma mawaliya amra hadhihi ummata shay'an ya ubangiji ina roƙonka in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amarin wannan al'ummatawa man waliya min amri ummati shay'an wanda duk ya jibinci wani abu daga cikin al'amarin wannan al'ummata wannan na kira ce fi siyaƙin sharɗi wanda malamai suka ce tufidul umum na kira ce a cikin siyaƙi na sharaɗi tana fa'idantar da komai ya shiga ciki ma'ana duk kankantar shugabanci annabi ya ce in ka dubinci wani abu daga cikin al'amarin al'ummarsa wanda suke masa salati masoyansa sallallahu alaihi wasallam aka baka wani abu ka kula da shi wanda ta hannunka abin zai biyo ya zuwa gare su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fashaqqa alaihim sai ya tsananta musu ya kuntata musu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fashquq alaihi Allah ka tsananta masa shi ma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ƙara cewa man waliya min min amri ummati shay'an hakanan wanda ya tubinci wani abu daga cikin al'amarin al'ummata farafaqa bihim sai ya tausasa musu ya tausaya musu ya musu abin da ya kamata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace farfuq bihi Allah madaukakin sarki shi ma ka tausaya masa shi ma ka tausasa masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shugabanninmu ko saboda wannan addu'a ta manzon Allah ya kamata su yi adalci ka samu tausayin Allah subhanahu wataala da addu'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai ka san addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ta fada a banza ba eh annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa yana san mu wallahi yana san mu kullum mu ne a ransa duk wanda zai kuntata mana ya matsa mana baya so haka Allah madaukakin sarki ya shaide shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haka Allah madaukakin sarki da ya halicce shi ya san zuciyarsa ya shaide shi yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani manzo mai girma mai matsayi ya zo muku wanda ɗaya ne daga cikin dan ku ne ɗaya ne daga cikin ku sai ce azizun alaihi ma anittum yana masa kunci yana masa nauyi abinda duk zai wahalar da ku duk abin da zai wahalar da mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abin damun sa yake yi baya so idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo yayi wa'azi yayi wa'azi mutane suka ki karba sai annabi ya shiga damuwa ya ji baya jin daɗi yan uwa kun san abin da yasa saboda baya so su shiga wuta ya zo ya ce ku karba addinin musulunci sun ki karba sai da Allah madaukakin sarki ya ja hankalin sai ya ce tsaha ma anzalna alaikal qur'ana mai litashqa fala allaka bakhi'un nafsaka a ala asarin illam yu'minu bi hadha alhadisi asafan haka Allah ya ce masa ka saura kiris ka kusa ka kashe kanka ka halaka kanka saboda ba su imani ba da abin da ka zo musu da shi asafan dan bakin ciki da damuwar abin da suka yi maka na kin karbar da awarka duk abin da yasa annabi yake wannan saboda tausaya musu da yake ba su kowa ya shiga wuta sallallahu alaihi wa sallam to shi sa ya gaya mana a wasu hadisai a baya ya ce ƙarshen duniya za a samu wasu azzaluman shugabanni da za su wasu rinka fifita kansa a kanmu manzan Allah ya gaya mana wannan sallallahu alaihi ya gaya mana ya ce za a samu wasu azzaluman shugabanni wanda za su rinka fifita kansu a kanku sabai suka tara sula idan muka tsinci kanmu a wannan lokacin mai zami annabi ya ce ku ba su haƙƙin da yake nasu ne ku nemi haƙƙinku a wajen Allah wannan shi ne wasiyar da manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce mu yi zanga zanga ba bai ce mu mu fito na fito da su ba mu yaƙe su annabi bai ce mu yi haka ba abinda annabi ya ce shine ku ba su haƙƙin su na ku haƙƙin ku nema a wajen Allah to tunda annabi ya san da waɗannan shine sai wannan addu'ar sai ce ya ubangiji dukkanin wanda ka jibinta masa wani abu duk kankantinsa na kula da al'ummata wanda ya kasance walwalarsu da jin daɗinsu da sakewarsu da iliminsu da abin da ya shafi lafiyarsu zai biyo ta hannunsa sai ya tare sai ya bulokin ɗinsa sai ya kasance ya kasa gangarwa zuwa ga talakawa talakawa suna ta shan wahala ga abin amma an tare shi ba babu bane a'a shi yana shi da 'ya'yansa suna samu ba haka bane yan uwa da shi da 'ya'yansa da wanda ya ga dama suna samu idan lafiya ce ba za a duba lafiyarsa anan ba sai sun je ƙasar waje haihuwa ba ta wani za ta sai an ɗauke ta an kai ta ƙasar waje haihuwa haihuwa a baka je asibitin mutala ka ga yadda ake haihuwa a dandamalar ƙasa ga su man suleiman nan a ƙasa a ƙasa wallahi wasu haka suke haihuwa amma shi shi da kuka zaɓe shi ƙuri'a ku ce kuɗin ku ne babu abin da ya fi kun haƙi a cikin kuɗin wallahi idan ya fi menene fi kuna haƙƙi a ciki babu kai ɗan najeriya ne shi ɗan najeriya ne kai ɗan ƙasa ne shi ɗan ƙasa ne yanzu kun zaɓe shi ne kun ce da allah kula muku da kaza saboda ba ta yi a ce kowa zai zo ya mulki ba dukkanin ma ce kowa zai tafi gidan gwamnati rudin mun zama shugabanni za ta yi to zai zaɓi mutum ɗaya a ce ka je sai ka jagorance mu mun wakilta ka wakilci ne amma da ya je kawai sai tattara abin sai ya haka sai wanda ya ga dama sai ya ɗauko sai ya bashi sai ya haka haka suke mana fa wanda ya ga dama sai haka sai ya zaro abin da zai zaro a cikin abin da ya tattare sai ya ba wannan ya ba wannan duk abin da yake na jin daɗi wallahi ɗan Najeriya ya kamata a ce ji daɗi kuma akwai abin da zai ji daɗin amma sun hana to ga addu'a da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya haka shi ma Allah madaukakin sarki ya takura masa Allah ya matsa masa Allah ya kuntata masa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gefe ɗaya kuma yayi wa shugabanni masu kamantawa dan ba ba duka aka tare aka zama ɗaya ba ko sai musu addu'a ta kirki su kuma yace duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata su kuma ya tausaya fara faqa bihim ya jikansu ya tausaya musu ya tausasa musu shi ma Allah madaukakin sarki ya tausasa masa wannan addu'a kadai ta ta isa shugaba wallahi wannan hadisi a cikin a cikin nuska ku sai kun gyara akwai kuskure ko yawa to ku gyara eh ku gyara za ku ga abin da yace a shafaqa ko ya wato kun ga da ashafaku da arifiku da abu ɗaya ne ya hadisin kuma abubuwa guda biyu ya tattara wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi yan uwa hadisi mai lamba a mujalladi na shida hadisi na casa'in da uku imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari takwas da sittin da shida wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce من والله الله شيئا من أمور المسلمين وند دك الله مدوكاكين سركي يجب تامسا وانا أبو دقتكين الأمر مسلمي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره سيشا مكانتي sai ya datse tsakaninsu da bukatarsu da alhaja da alkhallatu da alfaqru duk abin da suke faɗa duk abin da suke nufi shine bukata sai dai wata bukatar ta kamar alkhallatu ita ce alhajatu shadid alhajatu shadida bukata mai tsanani amma da duk bukata ne aka ce alfaqru dama me yake nufi ba bukata bane ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah me kenan ya ku mutane ku mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ba haka bane saboda haka alfaqar abin da yake nufi mabukaci aka ce mutum fakiri ne abin da ake nufi mabukaci ne kenan shine alhaja dama kuma wannan a fili take ko da an ce haja dama kowa ya sani saboda haka dukkanin su kalmomi ne masu kusanci da juna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya jibinta masa al'amarin wani abu wani abu daga cikin al'amarin al'ummata ko al'amarin musulmi sai ya shiga tsakaninsu da tsakanin bukatarsu malamai suka ce ko dai ya kasance ba a iya kaiwa zuwa gare shi don a gaya masa bukatun mutane ma'ana shugaba ne mutane suka zaɓe shi suka yadda a matsayin shugabanci ya musu shugabanci amma mutanen kuma ba sa iya kaiwa zuwa gare shi saboda idan wani abu yana damu sai dai su yi haƙuri babu yadda za su saboda ya hana su kai zuwa gare shi wanda shi ne da yawa daga cikin irin mulkin da shugabanninmu suke yi ta yanzu aka ce ka je ka ga shugaban karamar hukuma ma ba za ka iya ba shugaban karamar hukuma kawai ciyaman sai ka sha wahala e bare kuma gwamna yan protocol ma kadai sun ishe ka e yan protocol ma kadai sun ishe ka yanzu ka haka kai kana talakan gari ka ce gwamna ai ba ka isa ba ko kuma ya kasance ya datse tsakaninsu da tsakanin bukatunsu shine kasance abin da ya kamata a yi musu na bukata abin da suke bukata na ruwa da wuta da titi da kaza ya datse yaƙi musu kowace fasara za ta ɗauka biye musu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk ya haka shi ma a ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi Allah madaukakin sarki shi ma zai sha makance zai datse tsakaninsa da tsakanin bukatarsa alƙadi iyad yake cewa abinda ake nufi anan shine Allah maɗaukakin sarki zai sa ko da yayi addu'a Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba sannan duk wani abin da yake bukata na jin daɗin rayuwa Allah maɗaukakin sarki ba zai bashi ba wannan hadisi yan uwa yana da yana da sababul wurud abin da yasa aka faɗe shi abin da ya faru shine hadisin akwai Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya kara masa yarda lokacin khalifancinsa bayan sayyidina Hassan ya sauka shi ya hau kan mulki sai kasance shine khalifa to akwai ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi da ake ce masa abu maryam al-azdi sunansa da gaskiya shine amru ibn murra to sai ya kawo ma'auya ziyara a matsayinsa na sahabi na annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yana shiga wajen ma'auya ma'auya ya ganshi ya murna ya ji daɗi ya faɗi kalmomi na yabo a kansa a matsayinsa na sahabi ɗan uwansa saboda ka su kuma irin waɗannan sahabai kun san in sun samu dama ba bambaɗanci suke yi ba ba kuma buƙatar suke shigarwa ba abin da suke shine siyo shugaba na siyasa shi tafiye su to shine sai sai da ma'auya ba na gaya maka wani abin da na jirga manzon Allah ba ira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa shine ya gaya masa wannan hadisin fa kun ji hadisin da ya je gaban shugaban ƙasa ya gaya masa in ka ce khalifa a wancan lokaci ba shugaban ƙasa ne irin na yanzu ba ka ce shugaban duniya ta musulmi duka duk wani musulmi a duniya a lokacin ƙarƙashin ma'auya yake duk wanda ka gan shi to ko dai gwamnan ma'auya ne ko wani mai aiki wanda ma'auya ne ya raɗa shi amma shi ne shugaban duniya na musulmi gaba ɗaya ba yanzu ka ce najeriya akwai shugaba ba kaza a ba haka ba ne khalifanci shi guda ɗaya ake na musulunci gaba ɗaya to ya shiga wajen khalifa ku duba wa'azin da ya masa ya ce na ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya jibinta masa al'amarin musulmi yanzu ma'auya an jibinta masa al'amarin musulmi ko ba a jibinta masa ba kaga da waye yake kenan da shi yake shi yake wa'azi ya shiga tsakanin su da tsakanin bukatar su ya hana su yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shi ma Allah maɗaukakin sarki zai shiga tsakanin shi da tsakanin bukatar sa kaga kai kana sani kenan yan uwa kun san abin da ya faru daga lokacin faja'ala muawiyatu rajulan ala hawaijin nas karshen hadisin kenan faja'ala muawiyatu rajulan ala hawaijin nas sai muawiya ya dauki wani mutum na musamman ya aje shi mai kula da bukatun mutane saboda ya ji wannan hadisin duk abin da ka zo da shi na bukata na kuna so kuna so a gyara muku kutan layin ku ne drainage ɗinku ne lalace kuna so a gyara muku makarantar ku ne rufi ya rufe rufi ya cire kuna so a muku kaza sai ku zo ku same shi kuma sai kai zuwa ga ma'auya Allah ya ƙara masa da shi kuma ma'auya sai ya sa a yi muku dan uwa fahimta to haka sabai suke ya taimake shi bai ce dan me ni zaka zo ka ga haka ai da ni kake ko ya ce masa habaici a'a sai ya karba ya karba kuma nan take ya aiki da shi da Allah ma'au ya kubuta ko bai kubuta ba ma'au ya kubuta wannan sahabi ya sauke nauyinsa ko bai sauke ba ya sauke nauyinsa to mu inda muka samu matsala kenan guda biyu su masu zuwan da kuma wanda ake zuwa wajen su ai ko ai kun fahimci wannan ko ba sai an yi bashin baki ba yawa shi wanda ake zuwa wajen sa baya so a gaya masa in ka gaya masa wallahi ba za a ƙara bari ka shiga ba ba za a ƙara bari ka kada kuma ta ɗaya daga cikin malaman mu na ƙasar nan ɗaya daga cikin manyan malaman ɗan magarin ɗan kano ne ya ce da suna zuwa akai akai sai shugaban ƙasa wa'azi lokacin buhari lokacin shugaban ƙasa buhari da ya sauka ya ce da suna zuwa sai shugaban ƙasa buhari wa'azi ya ce wata rana da suka je irin hotel ɗin da ake kai su a sassauke su hotel ne yan gayu wanda in ka je irin kati ne zaka sashe ya buɗe maka ɗakin ka kawai da suka je sun je inda ya su je sun dawo ko suna dawo sai suka tarar duk katin da suka sa ɗaki ɗakin ba zai buɗe ba shaidar an canza faso ɗin ke yanzu an sallame su ba buƙatar zaman sa a ɗakin manyan malamanmu ne fa na ƙasar nan fa manyan malamanmu ne na ƙasar nan saboda ba buƙatar su saboda suna zuwa su yi wa'azi suna rikita suna rikita shugaban ƙasa an fahimta yan wai saboda a lokacin ba wa'azin sa ake buƙata ba ba wa'azin haka suka tattara kayan su suna ji suna gani kowa ya ce malam ya ce sai wanda kirawa ne ci malam na sa katin ya ki buɗewa ce ni ma haka wallahi ni ma haka haka suka dawo saboda Allah wani irin wulakanci ya wuce wannan su shugabannin ba sa son gaskiya su ma kuma galibi masu wajen nasu ba gaskiya suke ga musu ba wallahi ban su suke musu eh da mutum ya je sai ya fara sai ya fara bayanin kansa ma'ana wani abin yake so a yi masa eh wani abin yake so a yi masa to shine matsalar amma aka samu shugaba irin ma'awiya dan abi safiyan Allah ya kara masa yarda aka samu masu ba da shawara irin su abu maryam Allah madaukakin sarki shi ma ya kara masa yarda shikenan sai mutane su tsira wannan hadisi yan uwa ingantacce ne al-imamu abu dawud ya fitar da shi da imamu tirmizi a sheikh muhammad nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin silsila silsilatul ahadith sahiha nasa hakan imam tirmidhi shi ma ya fitar da shi da al-imam abu dauda hadisi ne da ingantacce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace sayakunu umara sayakunu umara fasaqatan jawaratan za a samu zai kasance ƙarshen duniya za a samu umara'u wasu irin jagorori shugabanni fasaqatan ko kuma fasaqatun ya kasance fasikai jawaratun kuma azzalimai fasaka jam'i ne na alfasiku alfasik saboda haka za a samu waɗannan ƙarshen duniya faman saddaqahum bi kadhbihim wanda duk ya gasgata su da ƙaryar da suka zo da ita wa a'anahum ya kuma taimake su akai ala zulmihim akan zaluncin su falaysa minni annabi yace babu ni babu shi walastu minhu kuma shi ma ba shi ba ni walai yarid alal haud sannan kuma ba zai samu damar zuwa wajen tafki na ba wajen tafkin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin kyautar da Allah madaukakin sarki zai masa ta musamman wanda shi shi kadai ne shine za a bashi tafki ranar tashin alkiyama inna a'tayna kal kautsar shi kadai za a ba wannan tafkin sai wani irin tafki ne ruwa ne da annabi ya tashi kwatanta mana shi ya ce farinsa haskensa ya fi madara sannan zaƙinsa ya fi zuma amma ruwa ne ruwa ne haka yake sannan allah maɗaukakin sarki zai sa a bakin tafkin ajiye kofuna na shan ruwan adadin taurarin da suke sama akwai wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da hannunsa mai albarka zai ɗauka ya bashi ruwa ya sha allah ya samu daga ciki wallahi da mun ji daɗi kuwa eh annabi ya ɗauki kofi da hannunsa mai albarka eh boy baka kasha ka san ka kai ai ya akwai wanda shi sai dai zo ya ɗauki kofin da kansa ya ɗauka ya sha eh shi ma dai baya bu ba fallasa ko ya dai sha ya sha shi bai kai a ɗauka a bashi ba ai mutane haka haka ne maratib ne eh wani bai kai ba wani kuma ya kai to akwai kuma wanda in ya zo korarsa za a yi annabi ya ce akwai mutanen da za a kore su daga tafki da ran tashin alkiyama za a kore su kamar yadda ake koran baran dabba idan mutum ya koro shanunsa suna shan ruwa sai wata dabbobin suka zo za su shiga cikin dabbobin sa yake musu to irin yadda kaga ana wannan koran haka mala'iku za su rika kora wasu mutanen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku kyale su ku kyale su al'umma ta ne al'umma ta ne sai mala'iku su ce a'a ya rasulullah ai sun canza sun gayyara sun baddala bayan baka nan e bayan baka nan sun canza addinin sun kirkiro nasa sun dora kuma sun tafi da shi akan shine addini malamai suka ce wannan ɗaya daga cikin sharrin bid'a kenan eh sharrin bid'a kenan duk mutumin da ya kirkiro wani a bayan annabi ya shigar da shi cikin addini kuma ya dauke shi a matsayin shine addini to abin da zai faru kenan abin da zai faru kenan Allah kiyaye mu wannan hadisi yan uwa shi ma dai hadisi ne ba ifi bai inganta ba imamu ahmad ya fitar da shi sai dai a cikin isnadinsa akwai wani mutum da ake ce masa Ibrahim ibn Nu'aym da'afahu Abu Hatim Abu Hatim ya da'afa shi wafaqahu Ibn Hibban Ibn Hibban shi ma ya dace akan da'afa shi din da Abu Hatim yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace sinfani min ummati wasu nau'in mutane guda biyu dangin mutane guda biyu daga cikin al'ummata lantana luhum shafa'ati cetona ba zai safe su ba ba za su samu cetona ba hadisi ne na ma'akal ibn yasar ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa kamar yadda kuka sani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi ceto ranar tashi alƙiyama ko annabi zai yi ceto ranar tashin alkiyama ceto ma kala-kala kuwa e kala-kala daga cikin mafi girman ceton da annabi zai yi shine ceton da ya shafi kafirai da musulmi duka kowa ya shafe shi a lokacin shine ceton da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yi aiwa kowa hisabi lokacin da ake cikin rana a tsaye idan Allah madaukakin sarki ya tashi mutane gaba ɗaya za a tsaya ne a cikin rana lokacin da Allah zai sassauto da rana daidai mil ɗaya kawai mil ɗaya mil ɗaya marwacin hadisi ya ce ban sani ba mil ɗin tafiya ake nufi ko mil irin na sa kwalli mishin kwalli tsakaninka da rana bai wuce haka ba yanzu duk zafin ranar da kake ji tsakaninka da ita kilomita nawa ne da yawa na'am mil 93 tsakanin mutum da rana yanzu to mil 93 miliyan au na ɗauka 93 mil miliyan 93 yawwa eh in 93 ne ai ba yawa mil miliyan 93 kaga daga nan zuwa ina kenan da yawa da yawa to amma ka duba wani lokaci idan rana ta take kake jin zafinta nan ma fa a Kano kake zafin rana akwai dan sauki ka je irin su mai duburi irin su sokoto ka ji ranar ta tabbata mu duk da kuma ka dan tsallaka irin su Nijar idan ana idan ana zafin sosai kuma ka ji akwai zafi ya fi namu sosai to ita ce za a sassauto da ita yan uwa tsakanin ka ta bafi mil ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa haka zai kasance kowa haka zai kasance kaga sai abin da hali to mutane za su yi ta gumi gumi wani ya shanye masa idan sawu wani ya shanye masa cibiya wani ya zo masa habbaki wani ma ya shanye shi gaba daya gumi kawai gumi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to a lokacin mutane za su rinka buri a zo a yi hisabi a samu wanda zai musu ceto a zo a yi hisabi kowa ma ya samu kuma sa kai dan wuta ma ya samu kuma sai ya tafi wannan bala'in da yake ciki tafi masa saboda bai san abin da yake ba zai san inda zai tunkara ba to shine sai ai ta zuwa wajen annabawa kowa sai ya kasa sai manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi eh shine kowa sai ya kasa sai an je wajen sai ya ce ana laha ana laha ku to tawace tawace eh mukami na ne shine sai je sujjada a gaban Allah madaukakin sarki ya ce ne yabi Allah madaukakin sarki da wani kiran da ni ma yanzu ban san shi ba sai lokacin idan ya yi sannan Allah zai kimsa min kiran in yabe shi da shi sannan sai Allah maɗaukin sarki ce daga kanka ya rasulallah roƙi a baka nemi ceto a baka sannan sai nemi ceto sai a zo a hisabi kowa ya samu kuma wannan shine ceto mafi girma da manzon Allah zai sallallahu alaihi wa sallam shine wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta wa min al-layli fatahajjad bihi نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا shine matsayi abin yabo kenan wanda babu wanda zai samu a cikin al'ummar duniya duka daga farko na zuwa ƙarshe sai annabi Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ceto wajen shiga aljanna hatta wajen shiga aljanna idan kowa an yi hisabi kowa ya san makomarsa wannan ya san dan wuta ne shi wannan dan aljanna to aljanna ma ba za a bude kowa ba za a je a yi cincirin do sai manzon Allah ya zo jira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa ba za a buɗe masa ba sai ya zo eh sannan sai ya zo sai a ce gare ka aka yi mana umarni kada mu buɗe wa kowa kafin kai sannan sai a buɗe masa ya sa kai sallallahu alaihi wasallam sannan sai a biyo shi sai mu biyo shi a baya insha Allah ta'ala to wannan ma ceto ne shi kadai zai yi shi jira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan akwai ceto wanda mutane da yawa za su yi shi shine ceton fito da wanda suka cancanta su shiga wuta a kai su aljanna da wannan annabi zai ta yi kuwa zai ta zariya tsakanin wuta da aljanna ira da aminci su tabbata a gare shi kai akwai ceton ma da annabi zai dan wuta ne amma annabi zai cece shi amma ba fito da shi za a yi daga wutar ba a'a yana cikin wutar tasa sai dai za a ɗauko shi ne daga tsakiyar wuta sai a dawo da shi gaɓar wuta wutar ta zo masa ma'alwanta idan sawunsa amma ƙwalwarsa tana ta farfasa shi ne baffansa abu tsali shi abin da zai mora daga annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi kenan saboda ya so annabi ya kara annabi ya ba da ransa akan annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi amma da yake yan uwa lamari na Allah ne Allah bai kaddara zai karɓi addinin musulunci ba shi sa wallahi baki yayi Allah Allah mutumin da yawa annabi wannan hidimar amma Allah bai kaddara zai karɓi addinin musulunci ba haka ya mutu annabi ya yi kuka sosai lokacin da ya mutu a matsayinsa ba musulmi ba to saboda matsayin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi a wajen Allah shine ya bashi wannan ceton nasa annabi ya ce da ba dan ni ba da ya kasance a cikin tsakiyar wutar jahannama da ba dan wannan ceton ba to maka Allah zai sa a jawo shi sai a dawo da shi gefe to to ceto kala kala kala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki annabi ya ce akwai mutane guda biyu su duk wannan ceton da za a yi ba su samu ko ɗaya daga ciki ba in dai ceton annabi dai ba ya same shi ba bari mu ji su sultanun a zalumun gashushun shugaba wanda yake zalumun azzalimi ala wazni fa'ulun mai yawan zalunci sannan gashushun mayaudari maha'inci e shugaba ne azzalimi ga yaudara ga ha'inci to baya cikin ceton manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ghalum fi dini yashhadu alaihim wa yatabarra'u minhum da kuma wanda yake wuce gona da iyaka a cikin addini shine alghal wanda yake wuce gona da iyaka a cikin addini ga inda za a tsaya shi yace ba zai tsaya a nan ba ga abin da za a aikata yace shi sai yayi abin da yafi wannan addinin musulunci shi abin da mai Allah ya faɗa ne waya kifa inda amrihi wa haka addinin musulunci yake idan aka ce ka tsaya a nan to ka tsaya kada ka ce ai kai zaka yi abin da ya wuce a ba a san guluwi a cikin addini ɗaya daga cikin abin da ya kai yahuda ya baro shi ne guluwi sun yi guluwi a cikin bayan allah nagartattu saboda ka inda addinin musulunci ya tsaye da kai nan ake so ka tsaya annabi ya ce da masu wuce gona da iyaka a cikin addini ya shahadu alaihim annabi zai musu shaida ya ba da shaida a kansu cewa sun yi abin da ba daidai ba shine alaihim ya shahadu alaihim ba ya shahadu lahum ba inda cewa aka yi shahadu lahum shine zai kyakkyawar shaida a kansu amma ya shahadu alaihim zai shaida a kansu mana duk abin da suka yi na rashin kyau annabi zai faɗa sannan waye tabarra'u min zai barranta baran baran daga shi daga su gaba ɗaya ba shi ba su eh Allah ya mana tsari da waɗannan mutane dan uwa wannan hadisi shi ma ingantacce ne Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jam Nasa Al-Kabir sannan a الشيخ ماما ناصر الدين الألباني جنجن حديث زواج أبي إسحاق الحربي أتكين غريب الحديث ناسا هكذا إنجن تاشكم أتكين سلسلة الصحيحة تاسا هكذا نكم أتكين سيول الجامع ديا إنجن تاش حديث ديا إنجن تينقوا وقال صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أرى تبتا أغريش يتي أشد الناس عذابا yawmal qiyamati imamun ja'iru wanda ya fi kowa shan azaba a cikin mutane ranar tashin alkiyama shine imamun jagora shugaba na gaba daya ja'irun wanda yake azzalimi shine ja'irun wanda yake ja'iri azzalimi mai kuntata wanda yake shugabanta mai matsa musu mai hana su sakat annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa shan azaba ranar tashin alkiyama wannan hadisi shi ma imamu abu ya ala ya fitar da shi ingantacce ne imamu tabarani ya fitar da shi hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa insha Allah ta'ala wa fil hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala bala yace yazo a cikin hadisi hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayyuhan nas ya ku mutane murru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari annabi yace kowanne ɗaya daga cikin ku yayi umarni da kyakkyawa kuma kowanne ɗaya daga cikin ku gaba ɗaya ku yi hani da mummuna qabla an tad'u Allah fala yastajiba lakum tun kafin ku zo kuna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ba zai amsa muku ba waƙila wa qabla an tastaghfirullaha fala yaghfir lakum kuma tun kafin ku zo kuna neman gafarar Allah madaukakin sarki Allah ba zai gafarta muku ba yan uwa akwai lokacin da zai zo ko da mutum ya nemi gafarar Allah ba zai gafarta masa ba lokacin yana nan zuwa shi sa tun yanzu ya kamata a ce mutum ya nemi gafara kafin lokaci ya ƙure masa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai innal ahbara min al yahudi war ruhbana min an war ruhbana min an nasara haqiqa al ahbar jam'i ne na rahi na habrun habrun al ahbar jam'in sa shi jam'i ne na habrun in aka ce al habru shine malami eh malami shi sa ake Abdullahi dan Abbas take da habrul umma ko eh malamin wannan al'ummar saboda annabi ya masa addu'a to annabi ya ce hakika malamai daga cikin yahudawa war ruhban shi kuma ruhban jam'i ne na rahibun mai bauta kenan wanda yake tsantsan bauta yake koda ba shi da karatu koda ba shi da ilimi kawai don kun san su yahudawa sun shahara wajen ilimi amma ba aiki su kuma nasara sai jahilci amma sai bauta ina fata an fahimta shi sa Allah madaukakin sarki ta ghairil magbubi alaihim wala me dhalli al magbubi sune wa yahudawa me yasa aka fishi da su saboda sun sani amma sun take ad-dallina kuma sune batattu wanda suka bauta Allah madaukakin sarki akan bata da jahilci to duk Allah madaukakin sarki yace mu roki Allah madaukakin sarki kada Allah madaukakin sarki ya samu ba hanyar su annabi yace waɗannan mutane guda biyu malamai daga cikin yahudawa da masu bauta daga cikin nasara lamma tarakul amra bil ma'rufi yayin da suka kyale umarni da kyakkyawa suka daina umarni da kyakkyawa wan nahyi anil munkar kuma suka kyare hani daga mummuna la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim sai Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka a bisa harshen harshen annabawansu thumma ammahum bil bala sannan kuma ya game su da bala'in gaba daya idan bala'in ya zo babu wanda za a ware da masu kirkin da marasa kirkin duk sai duk bala'in sai ya game su me dalili saboda suna gani ana abu mara kyau ba za su hana ba suna gani ba a yin abu mai kyau ba za su ce a yi ba wannan shine abin da yasa Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka akan harshen annabawan su lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ko ala lisani dawud wa isa wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu haka Allah maɗaukin sarki ce sun kasance la ya tana hauna an munkarin ba sa hana junansu shine ya tana hauna ala wajen mai fa'ala ne ba sa hana juna an munkarin game da duk wani abin da yake ba shi da kyau mummuna fa'aluhu da suke aikatawa a cikin hadisi sai annabi ya ce mutum zai zo ba yahudi zai zai tarar dan uwansa yana abin da ba daidai ba yana sabo a karan farko sai ya ce wani kake abin da bai dace ba ka daina sai ce to sai ya ci gaba da yin kayansa gobe in ya dawo ba zai hana shi ba kuma sai ya ci gaba da me da mu'amala da shi ya ci abinci da tare da shi ya sha abin sha tare da shi baya hana shi ya yi kowace irin mu'amala tare da shi to wannan sai sa sai Allah madaukakin sarki ya tattara su sai ya tsine musu albarka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wannan hadisi shi ma Hassan ne Imam Tabarani ya fitar da shi haka na Imam Al-Munziri ya ambace shi a cikin Targhib nasu wa Tarhib haka nan imam albani ya inganta shi a cikin sahihul jami hadisi ne dai ingantacce insha Allah ta'ala kuma anan zamu dakata sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora ba mu dai kai karshen babin ba insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله